أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuma musulmi ci gaba da karatun da muke ci wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam muna cikin kitabul hudud babu haddi zani kama mance yau muna sha uku ga watan zulhijja hijira manzo sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai ko sha na bisha biyu watan bakwai miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu mun tsaya akan hadisin abdullahi dan abbas hadisi na hudu cikin wannan babi shine fadan malam da ya ce rahimahullah wa ali bin abbas na radiyallahu anhu qala lamma ata ma'iz bin malik أتي مالك بن بن مالك ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله رواه البخاري أنا مكسر عبد الله بن عباس wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce lokacin da aka zo da Ma'iz dan Malik wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kan cewa yayi zina ya yarda ya amince yayi zina amma mazala sallallahu alaihi wasallam duk da haka nan yayi ta kokarin nema mai mafita qala la'allaka qabbalta mai yiwa kawai sumbanta ne kai aw gamasta ko kuma a dan tsabarta ne kai aw nazarta ko kuma kallanta ne kai qala la ya rasulullah yace duk ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin da ya abko duba kaga yanda sahabbai tsananin tsoron Allah su ba su yarda ba su ji kumiyar duniya ba su yarda ba kai su ji kumiyar lahira gara da abin da za a musu na hadiya tsarkakar da su da wannan zunubi na zina domin gobe kiyama Allah ba zai kama su ba da shi sabanin yanzu da yawa mata suna ɗaukar magani don jin tsoron ka a ji kumiyar duniya ba kumiyar lahira ba aka ga mace ta je ta ɗauki maganin da zai hana ta ciki don ta je ta yi zina ba zawara ce budurwa ce bal kuma lalata ta kai har da matan aure su ba da Allah madaukaki ka tsarkakar da zuriyarmu ka tsarkakar da al'umma musulunci musulmi daga wannan bala'i na zina qala rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi وعن عمر بن خب بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال an samu wannan hadisi daga Umar dan Khattab thani khalifatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi annahu khataba cewa yayi khutba shi kuma khutba ma'anar shi galgadi da tunatarwa fa qala sai ce inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqq lalle Allah madaukaki ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallama da gaskiya wa anzala alaihi alkitab kuma ya sabkar da littafi a kai fa kana fi ma anzala Allahu alaihi ayatul rajmi na daga cikin abinda Allah madaukaki ya sabkar mishi cikin wannan littafi aya ta jehewa qara'naha wa wa'inaha mun karanta ta kuma mun fahimce ta sosai wa aqalnaha hallo mun hankalce ta فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل صلى الله عليه وسلم ياجيه مسنتا ورجمنا بعده مما بايش من جيه مسنتا فأخشى إن طالب بالناس زمان ina jin tsoron idan zamani ya sha ga mutane tsawon zamani an ya kula ƙa'ilun wani mai faɗi zai ce ma na ji durraj mafi kitabillah da ce ai mu ba mu samu ba jehewa a cikin littafin Allah maɗaukaki fa ya dillu bi tarki faridatin an zala Allah sai zamanto sun ɓace dalilin barin wani abin da ya zamanto farilla ne a a littafin Allah maɗaukaki wanda Allah ya saukarsa wa innan rajma haƙƙun fi kitabillah sani mutum ya san cewa jehewa ga mutumin da ya zamanto katangagge ne ko matar da ta taɓa aure haƙƙi ne fi kitabillahi a cikin littafin Allah maɗaukaki ala man zana absa wanda ya zina idza ahsana min ar-rijali wan nisa idan ya katangu daga mazaje ne da mata na ana nihi idan sun taba aure idan qamatil bayyina idan hujja ta tsaya aka samu shaidu guda hudu cewa lalle wane ko wance ta yi zina aw ala habalin ko kuma ya zamanto an samu wannan ne idan an samu ciki ciki ya bayyana idan ciki bai ya samuwa sai da sai da zina sai da saduwa awil itiraf ko kuma wanda yayi ko wanda aka wa su fadi cewa na aikata kaza wannan shine itiraf idan da an samu zaran wannan hanyoyi guda uku na tabbatar da zina to wannan wajibi ne a tsaidawa ma'abotan wannan aika aika haddi a lokacin da shari'ar musulunci take fadi aji amma sai zamanto a wannan zamani namu turawa sun ɗauka cewa biyan na daga cikin haƙƙin mutum ya biya shawashi da duk yadda ya so kuma wannan kamar yadda muka saba haɗe ne hanyoyi ne na rogazar da dokoki na Allah maɗaukaki a lalace dai waddu lau takfurun kama kafaru haka suke tawata kullum ku kafirce kamar yadda kuka suka kafirce wa ana bi huraira radiyallahu an an samu wannan hadisi daga abu huraira Abdurrahman bin Sakhar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi na cewa idza zanat amatu ahadikum idan bai wa dayan ku ta yi zina fatabayyana zina zana zanaha zinaha kuma zinatta ta bayyana an samu shaidu falyajlidaha alhadda to ya bulalance ya bulale ta haddi shi kuma haddin bawa da baiwa rabin haddin da ne wanda ba bawa ba wala yusarriba alaiha kai ya tuzartar da ita yayi kaulakantar da ita idan ya tsaida mata haddi to shikenan ya wanke ta daga wannan zunubi thumma idza thumma in zanat falyajlidaha alhadda in ta sake zina hallau ya bulale ta haddi wala yi sarriba alaiha kai ya yi ka muzanta ta summa in zana ta salisata idan ta yi zina karo na uku fata bayyana zinaha zinarta ta bayyana falya bi'aha to a wannan lokaci sai saida ta domin ba ta da amfani ba za ta gyaru ba ba za ta nagartu ba walau bi hablin min sha'ar ko da dai da igiya ta gashi ce ya saida ta yanan ko da dai duk yanda aka taya ta to kawai ya saida domin babu alkhairi tare da ita muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da cewa hadha lafzu muslim wannan lafzi ne na imam muslim قال المؤلف رحمه الله وعن علي رضي الله عنه an samu wani hadisi daga Ali da Abi Talib wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ce aqimul hududa ala ma malakat aymanukum ku tsaida haddi absa wanda dama ku ta mallaka ana nihin bayi rawu abu daud wa huwa fi muslim mawquf kenan imam abu dauda ya fitar da shi ta ɓangaren wannan hadisi na da rauni kamar yadda mala ya ce rawahu abu daud wa da'afu al-shaykh al-albani rahimahullah fi al-irwa kalkashin hadisi na 2325 haka a cikin da'if al-jami kalkashin hadisi na 1084 na sai dai kuma wancan hadisi tabbatacce wanda ya zamanto muttafaqun alaihi lafzi na imam muslim ya tabbatar da cewa bayi ana tsaida musu haddi ko da dai wannan ruwaya ta zamanto tana da rauni wa an imran bin husayn radiyallahu anhuma an samu na hadisi daga imran dan husayn wa an yarda Allah ta kara tabbata a gare su anna imra'atan min juhaina wata mace daga kabilin juhaina atat أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى تازوا منزع الله صلى الله عليه وسلم تنا دتشكي من الزنا نزنا فقالت ستتي يا نبي الله يا النبي الله صلى الله عليه وسلم أصبت حدا نا تنتنتي أم حد كنا نا أيكتا أيك أيكن دزا أم حد فأقمه علي كسيدا مونا حدي مزالة صلى الله عليه وسلم fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha manzala sallallahu alaihi wasallam ya kirayi waliyinta fa qala ahsin ilaiha ka kyautata ya zuwa gare ta fa idza wada'at fa'tini biha idan ta aihu ka zo mun da ita mun ka duba kaga tausayi da kyawun shari'a ta musulunci tunda shi dai dan da yake cikin ta ba laifin shi bane ba sai zaman to manzala sallallahu alaihi wasallam yayi umarni kuma ka a tozartar da ita ka a muzanta mata a kyautata mata a tarbiyantar da ita har sai ta aihu wata ruwaya da ta aihu kai tsaye ta zo ta ce manzala sallallahu alaihi wasallama na aihu manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ki je ki shayar da shi ta je ta shayar da shi sai da ya gilgije yaro kan na aka mata haddi qala ya nabi allah nam fa fa'ala sai ya aikata fa'amar biha fashukkat alaiha da ta aihu mazala sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da ita fashukkat alaiha thiyabuha sai aka darbe ta da tufarta aka laulaye ta thumma umira biha ku amara biha sannan mazala sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da ita farujimat aka jehe ta thumma salla alaiha sannan mazala sallallahu alaihi wasallama yayi mata sallah ta gawa wa qala umar Umar radiyallahu anhu saboda tsananin kishi na musulunci da kaiwa ba daɗi a taka doka ta Allah maɗaukaki. Kala a tusalli alaiha ya nabi Allah, yanzu manzan Allah manzo na Allah za ka mata sallah ne wa zanat bayan ta yi zina, ka duba ka gani. Umar radiyallahu anhu rikici, bayan an mata haddi, dalilin zinar da ta yi a tunanin shi ɗa musulmi bai kamata a ce ya yi zina ba. bayan ma an mata haddi kuma haka mata sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta yi zina faqala laqad tabat tawbatan law qusimat baina 70 min ahli almadinati law sa'atu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda rahma shi da tausayin shi yace tabbat tayi tuba tubar da dadai za a rarraba ta tsakanin mutum 70 daga mutanen madina da ta yalwace su da ta ishe su wahal wajatta afdal man an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala yanzu ka samu wanda yahi ga wadda ta ta yi kyautar ranta ga Allah madaukaki ba fa kama ta akai ba ba wani ya tuhume ita da kanta ta zo ta kawo kanta kan cewa a tsaida mata wannan haddi saboda tsoron kumyar lahira idan ta yi tuba kuma aka mata wannan shi kuma dama haddi mun karanta menene kankar zunubai ne da kuskuren da mutum ya aikata a nan duniya sai zama to gobe kiyama Allah ba zai kama shi ba da wannan ne kana rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga jabir da abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة وزال صلى الله عليه وسلم يا جيهي ونمتن دقى قبيل الأسلم haka ya jehe wani bayhude da wata mace kenan jehwa dai ga masnaci a jehe shi doka ce haddi ne tabbatacce da suna maza Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani kamar yadda muka gani Umar radiyallahu anhu ya yi bayani qala rawahu muslim imam muslim yaftadu nadi wa qissatu al-yahudiyayn fi sahihayn min hadith ibn Umar haka nan qissa da yahudawa guda biyu wanda suka zo manzala sallallahu alaihi wasallama ya musu hukunci ya tambaye su me kuke samu a cikin at-taura na wanda yayi zina suka yi dubaru dubaru da karshe dai aka samu cewa hatta a cikin at-taura Allah ya yi umarni a jehi da in suka tashi mutum yin zina sai su mai kwalliya da wani ja da wani abu a mai fanti a dora shi kan wata dabba ana yawo da shi akwai mai da shi kamar banga to sai zamanto ashe kaucewa ce suka yi suka yi watsi da hukuncin da ya zo a taura a taura ma hukuncin da musulunci ya tabbatar da shi haka yake a taura wanda ya zina jehe shi ake wa an sa'id bin sa'ad bin ubadata radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga sa'id dan sa'ad dan ubada wa'anda da Allah ta kara tabbata a gare su qala kana baina abiyatina yace tsakanin gidaddajin mu ruwaijil akwai wani namiji shi ba namiji ba shi ba ma dan karamin namiji tasgiri ne na rajul rajul cikakken mutum namiji ruwaijil shi kuma dan karami kina wanda ya zamanto mai rauni a cikin mazaje namiji ne bangaren mazakuta amma kuma idan yanayin shi an ga yanayin shi bai kai a ce mai namiji ba da'ifun mai rauni fa khabutha bi amatin min ima'ihim sai yayi zina daga ɗaya daga cikin bayinsu fa dhukira zalika fa dhakara zalika sa'id li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sa'id ya ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda wannan mutun yayi fa qala idribuhu haddan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bige shi ku tsaida mai haddi kuma bulala dari fa qala ya rasulullah innahu ad'afu min dhalik yace man sa'id yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa mafi rauni ne a mai haddi ba ya iya daukar bulala dari ba ta haddi qala khudhu uthqalan fihi mi'at shimrakh ثم ضربوه ضربة واحدة وزال صلى الله عليه وسلم يأتي كتترى زروات دبينو أجكن توتا ودا أجكن تأكوي توتوتي to wannan tutotin kuma sai a akwai wadda dabinin yake jikinta su za a tattara a tattara dari a mai bugu guda da ita sai zamanto kamar an tsaida mai haddi ne da bugu guda da wannan wannan zarwa ta dabino na'am thumma dribuhu darbatan wahida fa fa'alu siska aikata wannan rawahu ahmad wa an-nasa'i wa ibn majah wa isnaduhu hasan lakin ukhtulifa fi waslihi wa irsalihi dinan hadisi ne imam al-albani ya ingantar da shi qala rawahu muhaqqiq qala rawahu an-nasa'i wa ibn majah wa ahmad wa sahahahu shaykh al-albani rahimahullah في السلسلة الصحيحة كالكشن حديثنا دبو بيو دا داري ترى دا تمانين دا شدة نعم كما وانا كدوبا كغين الشريعة مسلم تتكي دوبا مصلحة دا وانا وانا إدا أمي بولالا داري تكيركي متوازي shi kuma mun ba a kashe ba ne ba saboda ladabtarsuwa ne a nan domin mutumin da bai taba aure ba idan ya zamanto sarmayi ne ko budurwar da ba ta taba arme ba budurwa ce ta yi zina bulale ta ake maimakon wanda ya taba aure ya san menene haddi ya san menene aure kuma ya yi zina wannan sai a bulale shi a jehi a bulale shi a jehi shi na'am قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما an samu wannan hadisi daga Abdullahi da Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzala sallallahu alaihi wasallam yace man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut duk mutumin da kuka same shi iya aiki irin aikin mutanen lutu alaihissalam shine liwati namiji zuwa mace ko namiji daga addubura ba daga ba alfa'il qala faqtul alfa'il wal maf'ul bi ku kashe wanda yayi luwati da wanda aka wa domin mutane ne wanda suka huta daga tabi'a ta mutane mutunci mutuntaka bal ma kai hatta dabbobi baka samu mai liwatsi barantana namiji wanda zai je wa abin dabba ta addubura ba ta ga babba ka samu to lokacin da Allah wanda Allah madaukaki ya ba hankali ya bambantar da shi da dabba idan ya kasa ga matsayin dabba baya da haƙƙi na rayuwa cancanta kawai a hudda shi daga cikin al'umma hallau sai aka waye gari yanzu manya-manyan kasashen kafirai sun ɗauka duk ƙasar da bata yarda ba da irin wannan luwatsi to bata daga cikin tsarin ƙasashen da za su tallafawa ko na abin da ya kamata so suke dai al'umma ta lalace domin sun san sharri ne su kuma daman ba alkhairi suke nema ba ga duniya sharri suke yadawa zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kashe wanda aka wa da wanda ya aiki faqtul fa'ila wal maf'ul bihi ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة هل لو وند كوكا سامو يا أبكى ودبا to ku kashe shi da shi da dabbar da yi lalata da ita shi ma dabbanci ya kai dabba dabbanci a ce mutum ya je ya yi lalata da dabba rawahu ahmad wal arba imamu ahmad da ashabu sunan guda hudu imamu tirmidhi da nasa'i da ibn majah da abu da abu daud wa rijaluhu muwaffaquna mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne wanda aka adaltar da su maharrata illa anna fihi ikhtilafan sai da cikin wannan hadisi akwai sabani cikin hadisi ne kuma ingantacce qala rawahu abu daud wa tirmidhi wa ibn majah wa ahmad wa sahahu ash-shaykh al-albani rahimahullah fi sahih al-jami' al-imam al-albani ya ingantar da wannan hadisi a cikin sahih al-jami' kalkashin hadisi na 6588 وعن ابن عمر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال ان سمعنا حديث daga Abdullah ibn Abbas وعن ابن عمر رضي الله عنهما an سمعنا حديث daga Abdullah ibn Umar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama daraba wa gharraba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bulale kuma ya bakuntas idan ka abar mutum a wurin da yi da ya lalata in ya lalace sai a kauratar da shi daga wannan wurin wa anna ababakar daraba wa gharraba cewa abubakar radiyallahu anhu shi ma ya tsaye da haddi na zina kuma ya ya bulale ya bakuntas wa anna umar daraba wa gharraba shi ma haka umar ibn khattab radiyallahu anhu ya bulale maznaci kuma ya kauratar da shi rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito na hadisi wa rijaluhu thiqat mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne mahardata adillai illa annahu tulifa fi waqfihi wa raf'i sai dai haka malamai sun samu sabani cikin cewa hadisi ne mawqufi ba dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wasu kuma suka ce a an dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ni bi Abbas radiyallahu anhuma qala an samu wannan hadisi daga Abdullah da Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري ما زال صلى الله عليه وسلم يا لعنتي المتخلفين من الرجال ان دودو wanda za su koma su ɗauki ɗabi'a ta mata namiji wanda Allah maɗaukaki ya ba shi kawama ya mai halitta datatta mai ƙarfi wadda ta dace da shi sai ga wannan bai yi ba sai karkata ya zuwa cewa ya zama mace tahiya irin mace rauda kai da kawa irin mace magana irin mace sa kaya irin na mata da abin da ya kama da mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mazala sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mazajen da za su zama yan daudu wanda za su yi kama da mata haka mazala sallallahu alaihi wasallam ya la'anci matan da za su yi kama da maza kaga mace ta dau karfi da matsa sun zo ta yi ta zama wata iri ta murde ta zama namiji ta sa wando ta sa kefi ta sa santir ta dai zama kawai kawai maza maza wannan hallo maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci irin wannan mata wa qala akhrujuhum min buyuti idan kun ga ɗan daudu ku hudda su daga gidan da jin kar ku bar su a cikin gida na'am qala rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi ina ga نعم حديث أكل كما لوكتي يا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا an samu wani hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku ture haddi duk lokacin da kuka samu wata mufta na ture shi kidan ka a tsaida shi in dai an samu mufta da ka azartar da shi sai dai hadisi ne da'ifi kamar yadda muka gani tunda Allah madaukaki sai da ya dora sharadin idan an samu shaidu ko kuma mutum ya amince shi ya tabbatar da kanshi ko kuma alama ta zina ta bayyana shi da ciki idan wannan in wannan ya samu to babu wata ruha-ruha da za a yi domin a kore wannan hadisi وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ إمام الترمذي ده إمام حاكم سنفتد وانا حديث ده ده حديث عائشة ده لفظ كان حديث أبو هريرة بلفظ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم كتوري حدي جمس جمد مسلمي يديا ذاك إياه ديدي بالقول وهو ضعيف أيضا هل شما حديث نيمي روني بايدا توشا حكمتي ورواه البيهقي عن علي بن من قوله بلفظ امام البيهقي يا رويتو wannan hadisi daga Ali radiyallahu anhu daga fadar shi da lafazin idra'ul hudud bi shubahati to ku ture haddi da shubaha kenan nan abun bai bayyana ba akwai ruha ruha ina in haka nan ne tabbat sai a yi taka tsantsan domin ka tsaidawa mutum haddi ba akan bayyana ba akan hujja ba وعن ابن عمر رضي الله شما ضد هكذا حديث نمي روني وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله تعالى فإنه من يبدلها من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم نعم قال عبد الله بن عمر وند الله تكار تبتا غري شي شي مزال صلى الله عليه وسلم ياتي اجتنبوا هذه القاذورات kuyi nisa da wannan irin kazanta zina sulwatu kazanta ne ba alkhairi bane ba allati nahallahu anha wadda Allah madaukaki hani game da ita faman alamma biha duk wanda ya aikata ta falyastatir bi sitrillah to ya nemi suturtuwa da sutura Allah madaukaki kai ya je ya bayyana da kanshi ya riga ya aikata to kai ya bayyana da kanshi domin bayyana alfasha haramun ne ka aikata mugun abu kuma ka zo ka yi kawada mutane kayi kaza kayi kaza wannan ma banna ne ba karami ba ba karama ba walyatub ila Allah ya kuma tuba zuwa ga Allah madaukake kuma tuba taubatun nasuha fa innahu man yubdi lana safhata domin duk wanda ya bayyana mu fuskar shi ko kuma abin da yake tare da shi nukim alaihi kitaballahi ta'ala to mu za mu zartar mishi littafin Allah madaukake kuma mun ga yanda aka zamanto wannan wannan bari aslam wadda ta zo ta kawo ma'iz da sauran wadda ta zo ta kawo kanta sai da mata hannu qala rawahu al-hakim imam hakim al-tadashi wa huwa fi al-muwatta iya cikin muwatta imamu malik min marasil zaid bin aslam daga marasil na zaid bin aslam wallahu alam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk